نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a cikin wannan gari namu na ningi a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi a yau talata na talatin ga watan zulhijja hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya domin ci gaba da karatu da muke yi a duk rana ta litinin a wannan masallaci a daidai wannan lokaci wanda wannan satin ya jiyo zuwa yau sakamakon uzuri da ba mu samu mun yi bajiya muna roƙon ubangiji ta'ala ya gafarta mana ya shiga lamuran ya sa mana hannu a ciki muna karatu a cikin wannan littafi na la ilaha illallah wallafar abu abdullah muhammad bin sa'id rislan littafin da ya tattaro ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta muna roƙon ubangiji ta ala ya jagorance mu a kai allah ya sa karatun da muke zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba darasin da ya wuce shine darasinmu na goma sha shida a wannan littafin yau dai zama karatu ko darasi na goma sha bakwai insha Allahu ta'ala kuma muna cikin fasalin da ke magana game da sharuɗa na wannan kalma ta la'ilaha illallah malam ya yi mana shimfiɗa kafin ya fara jero mana sharuɗan ita wannan kalma ta la'ilaha illallah a kuma darasinmu na ƙarshe mun tsaya ne a shafi na 24 daidai mun zo gab da ƙarshensa sai muka tsaya muna gabar da malam yake mana bayanin fassara da aka yi wa wannan kalma ta la'ilaha illallah bisa kuskure irin yadda wasu ɓangarori suka fassara wannan kalma ta la'ilaha illallah ɓangare na farko malam ya kawo mana ‘yan masu wahadatul wujudi wahadatul kalima wanda su a wurinsu komai Allah ne da kuma masu ɓangaren fassarar malaman tauhidi malaman magana philosophers da kuma masu fassarar la'ilaha illallah ta ɓangaren 'yan jihamiya da mu'tazila sai kuma ɓangaren ikhwanul musulmi na su yadda suka ɗauki fassara ta wannan la'ilaha illallah ina ga guda hudun nan muka yi sai na biyar ne yau damu tashi akai fassarar da ahlus sunnati wal jama'a suka yi wa wannan kalma ta la ilaha illallah kamar yadda na faɗa akwai waɗannan aƙidun da malayin ambata a baya sai dai mu taimakon Allah ba su zo mana ba wanda su a wurinsu musamman wanda suka fi muni komai Allah ne kawai babu halitta daban ko kuma mahalicci daban a'a shi mai halittan da wanda aka halitta du abu ɗaya ne shi kawai kai da kuke magana da shi kai ma Allah ne shi ma Allah ne shi kawai haka suka ɗauki wannan la ilaha illallah don haka duk wani abu kawai da ka so ka bauta wa daidai kai a wannan aƙidar haza aƙida ce da tafi kowace aƙida fitowa fili wajen muni da kuma rashin kamanceceniya da hankali a cikinta a ce komai Allah ne kamar yadda na faɗa ranar na ce akwai masu aƙidan na yi iya ƙoƙarin in wannan sai na ga in zamu wannan zamu katse rikodin ɗin na tura shi ana amma rikodin ɗin sai zama na anan babu wurin da yawa ga kaɗan daga cikin lafuzan Allah ya sa ‘yan uwa mun ji ban san ko sautin ya fito ba. Shehin namu da an kima shi ma Allah ne, ni ma mai zikirin nan ma kai ma Allah ni ma Allah ne suka amsa kai ma Allah ne to kowa ma Allah ne kowa ma Allah ne. Kaga kuma wanda da yake da babban waya daga baya sai ya tura sai ya kalle shi gashi a fili gashi kuma mutane ne irinmu. Eh da samari a ciki ne abin da ya fi ban takaici ma samari fa a ciki masu karancin shekaru. in ba su hango ba to kuma ina dattawan cikin su ma hankalinsu ya tasa hango wannan abin haka ake ta kokarin dora su akai kuma haka suke ta tafiya kuma kullun ƙara yaduwa suke fa suna yada manufarsu suna jan al'umma suna fahimtar da su hakan cewar shine daidai kai da ka kalla hakan a matsayin kuskure ma suna tausayin ka kai baka gane ba kai baka yi me ba baka gane ba Allah ya ganar da mu su ma Allah ya ganar da su daga cikin su har ila yau mun ji kalmar nan ta ƙarfi ina ga insha Allah sati mai zuwa wani zai taimake mu da wayar safa a tura saboda abin ya fito fili bidiyo ne karaman waya ce wannan yake budewa yana magana shi shehin a gaban su bidiyo ne cewar duk wanda ya ganshi rana irin ta litinin to manzon Allah ya gani kawai dan haka jama'a yana kiran su kenan gashi a gaban ku ina kuke ganin jiran da kuka yi na jiran sa na awa biyu zai daidai da a ce kun tafi wajen wata kasuwa ko wajen wani abu a ce ga kuma manzon Allah a gabanku don haka shi ɗin yanzu manzon Allah aka gani duk wanda ya gan shi wa ya gani manzon Allah ya gani Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana Amen. alhamdulillah mun ji gurin nan rashin sanin Allah ne shi yana kira ne za a kawo makarantun da za su sa tsari su karantar da sanin Allah dan jahilci ne ya sa mutane rashin sanin Allah ne da jahilci ya sa suke ganin kamar Allah daban ne manzan Allah ma daban shi a wurinsa me rashin sanin Allah da kuma jahilci ya sa ake ganin Allah daban manzan Allah daban wallahi kawai sai dai mu gode wa Allah da Allah bai kawo mana abin a cikinmu ba godiya ce da gaskiya kamata a yi wa Allah godiya ta musamman wannan kuma abin da yake faɗa fa a yanar gizo-gizo ake ta ɗora shi kuma ci gaba yake da isar da wannan saƙon a hakan kuma ganewa wasu suke wai su a sun gane hakan shine daidai na haka babu bambancin Allah da manzon Allah da sauran ma mutane kowa ma Allah ne shi ma na akan aƙidar yake shi ma akan aƙidar yake kaga taimako na Allah da ya kawo wannan yanar gizo-gizon wannan na'urori na daukan maganan ga hotonsa inda a iya littafin aka karanto wani zai ce wallahi ƙarya ne sharri aka yi amma gashi shi ba ma tsoro baya ma wani kwana-kwana kawai yanzu yaɗawa yake so yake ma su ci gaba da yaɗawa ko a buɗe makarantu na tabbatar da haka Allah ya fahimtar da mu daidai Allah ya fahimtar da mu in Allah da in mun samu wata wayan zuwa sati mai zuwa za mu maimaita wannan kowa ya ga bidiyon shi ɗin kansa karatu ne hujja ce za ta fahimci abin ka ƙara yi wa Allah godiya da ya barka a matsayin da kake kai Allah ya ƙara fahimtar da mu malam ya ce tafsiru ahli sunnati wal jama'a fassaran da aka yi wa kalmar la ilaha illallah ta biyar ita ce fassaran ahli sunnati wal jama'a su suna cewa la ilaha illallah ma'anaha ita wannan kalma ta la ilaha illallah ma'anarta shine la ma'buda bi haqqin illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah su a fahimtar ahlus sunna da suka yi ga kalmar suka fassara ta shine duk wani abu da zaka ga an bautawa kamar yadda waɗancan suke ganin za a iya bautawa kowa to koda an bauta masa an bauta masa ne ba dan ya cancanci a bauta masa ba sai dan kawai rudani na shi mai bauta masa da gajeren hankali don haka la ma'buda bi haqqin illa Allah babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah li'anna al-ma'budati kathiratun domin ababen bautan suna da yawa li'anna al-ma'budat kathira domin ababen bautan suna da yawa wani na bautawa gunki ne wani rana yake bautawa wasu mala'iku suke bautawa wasu na can wuta fa wuta suke bautawa wani saniya yake bautawa wani kuma malaminsa yake bautawa su kuma ahalus sunna suka ce tunda ababen bautan da gaskiya to wannan kalmar fassaranta da yafi dacewa da ita shine babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ba wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah madaukakin sarki ولكن المعبود بحق هو الله وحده sai dai abin bauta da gaskiya wanda ya cancanci a bauta masa huwa Allahu wahdahu shine Allah shi kadai wama siwahu fa ibadatuhu batila duk abin da ke koma bayan Allah na mutum ne ko wata halitta ce ko ma wani irin abu ne to bautarsa ƙarya ce ɓarna ce ba daidai ba ne ba Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu kama ƙwala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce zalika bi anna Allah huwal haqqu hakan saboda cewar lallai Allah shine abin bauta na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi kuma lallai abin da suke bautawa suke kira koma bayan Allah suke bauta masa huwal batil wannan shine ƙarya shine bata shine barna wa anna allaha huwal aliyul kabir kuma lalle Allah shine madaukaki mai girma kenan kaga wannan ayar malam ya mara ta a cikin bayanansa na cewa duk wani abu da aka bauta wa Allah to wannan an bauta masa ne bisa kuskure ba bisa ya cancanci a bauta masa ba wane ne ya cancanci a bauta masa Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai Allah ya azurta mu da ɗoruwa akan haka ya tabbatar da mu akan haka har zuwa mutuwa wannan ayan na cikin suratul hajji aya ta 62 sai mala yace fala ilaha illallah kaga kalmar la ilaha illallah nafyun wa isbatun korewa ne da kuma tabbatarwa a cikinta kore me nafiyul ilahiyyati amma siwa Allah azza wa jalla kore bauta ga duk wani abin da ke koma bayan Allah madaukakin sarki an kore duk wata bauta da za a yi wa duk wani abu da ake bauta masa da kalmar la ilaha babu abin bauta kaga koma me an kore shi minal mursalina na daga cikin manzanni ne hatta muhammadin sallallahu alaihi wasallam har ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa malam ya kebe shi kuma da ambato saboda matsayi da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa daraja da daukaka ta manzon Allah ta dora akan sauran manzanni ya ce to ko daga cikin manzanni ne an kore bautarwa bautawa duk wani wanda ba Allah ba koda daga cikin manzanni ne hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bauta masa ake ba da'a ake masa biyayya ake masa domin a bautawa Allah din shi ma akan haka yazo ya kira al'umma wa min mala'ikati hatta jibril haka ma kuma kore bauta wa duk wani wanda ba Allah ba har daga cikin mala'iku ma har mala'ika Jibril saboda shi ma ɗoruwar falalarsa akan sauran mala'iku fadlan an ghairihi ma min al-anbiya mala yace ballantana wasunsu daga cikin annabawa in an ce manzon Allah ba za a bauta masa ba manzon Allah ya hana a bauta masa ya ce a bauta wa Allah ne kadai ba za a bauta wa mala'ika jibril ba babu wani mala'ika da za a bauta masa to akwai kuma wani saura da ya kamata a ce za a bauta masa ya ce fadlan an ghairihi ma min al'ambiya iwa salihin ballantana wasunsu daga cikin annabawa da sauran mutanen kirki ga baki ɗaya haka an kore wannan bautar ga dukkaninsu wa isbatiha lillahi da kuma tabbatar da ita ga wani ga Allah madaukakin sarki wa isbatu maza tabbatar da bautar wa Allah shi kadai Allah ya tabbatar da mu akan haka mala yace wa kalimatu taqwa wa asasu tauhidi wal urwatu al wuthqa yace kaga kalmar taqwa kalmar da take tabbatar da mutum ya zamo mai jin tsoron Allah mai takawa sannan kalmar da take ita ce asasu tauhidi tushe na tauhidi sannan kuma al'urwa alwusqa kakkarfar igiyar da in mutum yayi riko da ita ba ta yankewa yace kalimatu la ilaha illallah ita ce wannan kalma ta la ilaha illallah wannan kalma dallat ala jami'i aqsami tauhidi ta yi nusar ta yi nuni akan dukkanin kashe-kashen tauhidi allati zakaraha ahlus sunnati wal jama'a kashe-kashen tauhidin da ahlus sunna wal jama'a suka ambace su ala hadha an-nahwi a bisa wannan misali na farko dalalatuha ala al-uluhiyya nunin wannan kalma akan allantaka ibada ta Allah madaukakin sarki li'anna ma'anaha domin ma'anarta shine annahu la mustahiqqa lil ibadati illa Allah ta'ala babu wanda ya cancanci bauta sai Allah madaukakin sarki dan haka fala ilaha idan aka ce la ilaha dinnan babu abin bauta nafati istihqaq al ubudiyyati amma siwa Allah ta kore cancantar bauta ga duk wani abin da ke koma bayan Allah nafat istihqaqan ubudiyyati amma siwa Allah ta kore cancantar bauta ga duk wani abin da ba Allah ba da aka ce wa illa Allah kuma illa Allah asbatat ta tabbatar da jami'a anwa'il ibadati lillahi wahda ta tabbatar ga dukkanin nau'in bauta ga Allah shi kadai la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi Allah ya sa muna tare mala yace bangare na biyu shine tauhidur rububiyya ta Allah akan abin ko ta bangaren abin da ya shafi aikin sa ay infiradullahi ta'ala bi khasa'isir rububiyya ta Allah ko kadaituwar Allah madaukakin sarki da ke bantattun abubuwan da ya shafi aiki na Allah madaukakin sarki wa qad dallat kalimatu la ilaha illa Allah hakika kalmar la ilaha illallah ta nusar ta yi nuni ala tauhidin rububiya akan tauhidin rububiya ala sabili tadammun a bisa hanya ta tattarowa ta kunsar duk abin da ya shafi ayyuka na Allah madaukakin sarki din fa tauhidul uluhiyyati mutadammin li tauhidir rububiyya kaga tauhidin uluhiyya ya kunshi tauhidin rububiyya a cikin sa wa zalika li'annahu la yastahiqu an yufrada bil ibadati hakan shine saboda babu baya cancanta a kadaita shi da bauta illa man kana munfaridan birrububiyya sai wanda yake bantu da kuma ayyuka irin na Allah madaukakin sarki din ba wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta sai wanda ya kadaitu da shi wannan zaman sa na ar-rabb din kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum minas sama'i wal ardi shin akwai wani mahalicin da ba Allah ba da yake azurta ku daga sama yake azurta ku daga sama kuma yake azurta ku a bankasa akwai wani Allah da yake wannan aikin ne kowa ya tabbatar da cewar arziki na Allah ne shi yake azurta wanda ya so kaga tunda babu wannan kuwa la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi ba wanda ya cancanci a bauta masa sai wanda shi kadai ke iya azurta bayi Allah madaukakin sarki ya datar da mu suratu fatir aya ta uku mala yace fadallatil aya sai wannan ayar ta yi nuni ala annahu la yastahiqu an yu'bada cewar babu wanda ya cancanci a bauta masa illa al-munfaridu bil mulki war rizqi sai wanda ya kadaitu da mallakar bayi waye ya mallaki bayin Allah madaukakin sarki wanda ya kadaitu da mallaka ta bayi sannan kuma ya kadaitu da azurta bayi ba wanda ya cancanci abauta masa sai shi wa ghairihi ma min umurir rububiyya da ma wasu waɗannan abubuwa guda biyun na al'amuran rububiyya na al'amuran da ya shafi aiki na ubangiji ta'ala kamar me misali kamar rayawa waye mallaki rayar da bayi ko duk wata halitta Allah ne kaɗai ya mallaki wannan shi ke iya rayawa shi kuma ya mallaki kashewa babu wanda yake da wannan ikon sai dai ka zama sababi amma sababin rayuwar wane ka zama sababi amma waye mai rayarwar Allah ka zama sababin kashewa ne amma waye mai kashewar Allah in Allah bai rubuta zai mutu ba duk yadda za ka yi ƙoƙarin ko bin hanyoyin cire ran mutum ba zai fita ba sai dai ka datsa shi ka harbe shi ka yi waye kuma ya ci gaba da motsi ya ci gaba da rayuwa amma idan Allah ya so kashe shi ko baka harbe shi ba ture shi kawai da kai sai ya fadi ya mutu baka ture shi shi kadai ma sai ya tuntube ya fadi ya mutu saboda Allah shi kadai mallaki rayawa shi kadai mallaki kashewa ce to da ma wasun su na al'amuran rububiyya na haka fa kalimatu tauhidi ita wannan kalma ta tauhidi تدل على توحيد الربوبية بالتضمن تنانوني أكن توحيد الربوبية بسا قوت هنير تترو معنى أتكنت نأكو توحيد الأسماء والصفات أكوي توحيد ديشا فسوناي دكما صفوفنا ألا مدوكك سركي ما ليتي لأن إثبات وجود الله أصلا domin tabbatar da samuwar Allah tun asali wa ifradahu bil ibadati da kuma kadaita shi da bauta subhanahu tsarki ya tabbata gare shi yu'addu isbatan li asma'ihi wa sifatihi ana kirga wannan a matsayin tabbatarwa ne game da sunayensa da kuma sifofinsa Allah ya sa muna tare tabbatar da samuwar Allah da kuma kadaita shi da bautan to ana irga wannan a matsayin tabbatarwa ne game da samuwar sunayen Allah da kuma sifofinsa wazalika li'annahu yace hakan shine ko saboda la yutasawwaru wujudu zatin duna asma'i ba a iya suranta samuwar zati ba tare da kuma suna ba a ce ga wani abu an same shi amma kuma ba shi da suna sai dai in kai baka san sunan ba ba zai yi yace a suranta a kwakwalwa a samu zatin abu gangan jikin abu sannan kuma a ce amma wannan abun ba shi da suna ba sai dai kai da ka suranto ɗin ko ka ga wannan abun ba ka san sunansa ba amma za a samu wanda zai ce ga sunansa in dai an samu zatin abu to dole yana da suna kana daga wannan a bashi da suna kana samun wanda ya san sunansa sai ce a'a wannan ai sunansa pencil rubutu ma ake yi da shi ka ce ga wani abu amma ba shi da suna ba a san sunansa ba an samu zatin iya an samu wani na zuwa da ce ai wannan sunanta waya hansa ce ake amfani da ita domin kaza da kaza don haka ba zai taɓa surantuwa a kwakwalwa a samu zatin abu kuma a ce wai ba suna gare shi ko ba shi da wata siffa ba dole sai an samu siffa fensirin ya yake katoton abu mai kauri a siririn abu ƙarami da ana iya ɗauka a sashe aljihu ba Allah ya sa muna tare malam yace li anna hadha la yasihu domin wannan bai taba ingantuwa bai taba kyautatuwa a ce ga zatin abu amma ba suna ba siffa gare shi illa fi haqqil mumtani'ati wal ma'dumat sai dai a cikin haƙƙin abubuwan da suke korarru ne da kuma abubuwan da aka rasa su babu su abin da babu shi za ka iya ce ba shi da siffa ba shi da wani zaci sannan ba shi da suna tun da dama babu shi Allah ya datar da mu wa qadi nassa shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah yace haƙiƙa shaykhul islam ibn taymiya ya nassanta ala dalalati kalimati tauhid akan nusarwan wannan kalma ta tauhidi ala jami'i anwa'i tauhid akan dukkanin nau'ika na tauhidi ya kawo nassi bi ma'ana yayi bayani faqala yake cewa wa shahadatu an la ilaha illa allah shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan kalmar fihal ilahiyatu a cikinta akwai ababen bauta a ciki kadaituwar bauta ga Allah madaukakin sarki wahiyar usulu al-thalatha shine bangarori guda uku nan wanda suke na tushe na asali akwai al-ilahiyat bautar Allah din a ciki yace wahiyar usul al-thalatha na farko tauhidur rububiyya akwai tauhidur rububiyya a ciki wa tauhidul uluhiyya akwai kuma tauhidul uluhiyya akwai wa tauhidul asma'i was sifat da kuma tauhidin asma' was sifat kada mu manta in ya ce tauhidun rububiyya shine kadaita Allah game da abin da ya shafi ayyukansa sannan tauhidul uluhiyya kuma kadaita shi game da abin da ya shafi bautar a kashin kanta na uku kuma abin da ya shafi sunayen Allah madaukakin sarki da kuma siffofinsa mala yace wa hadhihi al-usulu thalatha taduru alaiha adyanur rusuli yace waɗannan tushe guda ukun foundations guda ukun na tauhidi akan ta ne addinin manzanni gaba ɗaya yake zagayawa wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar musu wahiyal usulul kibar kuma sune foundation manya-manya allati dallat alaiha wanda wannan kalma ta yi nuni a kai ko su manzannin suka yi nuni a kai wa shahidat bihal uqul wal fitar sannan hankula ma da tuntuntuni tunani suka bada shaida a kansu wa hadhihi al kalimatu tayyiba mala yace kaga wannan daddadal kalma din tsarkakakkiyar kalma laha shurutun tana da sharuda kamar da muka ce dama a babu muke sai malamin koro mana shimfida kafin ya kirgo su tana da sharuda wanda labudda min tahsil shurutiha babu makawa game da samun waɗannan sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah me yasa saboda idan an rasa sharuɗan kaga zai zama kalmar bata samu ba kenan duk abin da aka ce sharaɗi ne na samuwar kaza to dole fa sai wannan sharaɗin ya samu kafin kaza din ya samu Allah ya samu dace kamar misali a ce ga doka a asibiti sharaɗi ne na ganin likita sai mutum ya zo da kati kaga kenan rashin kati zai sabauta mutum mai rashin ganin likita Allah ya sa muna tare duk abin da aka ce sharaɗi ne na kaza to dole sai wannan abin ya samu kafin ya samu kenan sharuɗa na la ilaha illallah idan aka rasa su kalmar la ilaha illallah za a yi me za a rasa ta Allah ya azurta mu da fahimtar su da kuma aiki da su yace labudda min tahsili shurutiha babu makawa game da samun waɗannan sharuɗan nata hatta tanfa'a qa'ilaha har ya zamto ta amfani mai faɗinta kenan mai faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah in zai kwana yana faɗa ya shekara yana faɗa in bai san sharuɗan ba kenan ba za ta amfanar da shi ba Allah ya azurta mu da sanin sharuɗan nata wa hadhihi shurutu mala yace kaga waɗannan sharuɗan zakaraha ash-shaykh hafizul hakami fi fi sulam yace zakaraha ash-shaykh hafiz hakami yace al-hafiz hakami ya ambace su fi sulami a cikin as-sulam littafi ne yayin shi na abiyat ne a ciki ya sa masa suna sulamul wusul shine yace as-sulam ko ya takaita sunan kenan sunan littafin sulamul wusuli ila ilmi al-usul hafiz Ahmad al-Hakami shi ya wallafa littafin yace ya ambace su a cikin littafinsa littafi ne da yashi na nazami baitoci ne a ciki sai waƙai akan tauhidi daga ciki sai kawo wannan bangaren na sharuɗa na la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya datar da mu me yake cewa yace man qalaha mu'taqidan ma'anaha wa kana 'amilan bi muqtadaha في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب sai sa su a cikin baituka a cikin waƙe ina ga za mu fassara su ne kawai a gurguje sai mu tsaya a kansu mala ya ce man kalaha duk wanda ya faɗi wannan kalmar ta la'ilaha illallah mu'taqidan ma'anaha yana mai ƙudurce ma'anar kalmar a ransa wa kana amilan bi muqtabaha kuma ya kasance yana mai aiki da abin da wannan kalma ta hukunta ko abubuwan da ta kunsa fil qawli wajen maganarsa ba a ji furucin da yake warware ta ba wal fi'li da kuma aiki a ayyukansa ba a ji furucin da yake warware ta ba ai mun ji irin furucin dazu kowa ma Allah ne a magana na aika warware haka ne wa mata mu'minan sannan kuma ya mutu yana mu'mini to yub'athu yawmal hashri ranan tashin bayi ranan da za a tattaro halittu ga baki ɗaya ranar alkiyama kenan to shi za a tada shi najin amina yana tseratacce wanda ya tsira sannan yana amintacce Allah ya sanya mu cikinsu fa inna ma'anaha allazi alaihi dallat domin ma'anarta wanda a kansa ne ta yi nuni yaqinan bisa yaqini wahadat ilaihi kuma ta shirya zuwa gare shi shine allaysa bil khalqi bil haqqi ilahun yu'badu allaisa bil haqqi babu bisa cancanta ilahun yu'bad wani abin bauta da za a bautawa babu wani abin bauta da ake bautawa bisa cancanta illa al ilahul wahidul mutafarridu sai dai abin bauta guda ɗayan nan tilo wanda ya kadaita wa kenan Allah madaukakin sarki al mutafarridu wanda ya kadaita bil khalqi war rizqi ya kadaita da halittar bayi babu wani wanda suka yi tarayya da Allah cikin halitta war rizki da kuma azurtawa wa bitadbiri da kuma jujjuya al'amuran bayi din jalla ani shariki ya girmama gabarin abokin tarayya wan nawir da kuma tamka ko sa'a a ce wani tamkar Allah ko wani tsarar Allah ne Allah ya girmama ga haka wa bi shurutin sab'atin qad quyidat yace kuma da sharuda bakwai aka da baibaye wannan kalma din an zagaye ta an mata da baibaye da sharuda guda nawa guda bakwai kenan anan mun fahimci sharudan guda nawa bakwai mallan ya ciro su daga baya yayi su ɗaya bayan ɗaya na farko yace wa fi nususil wahyi haqqan waradat yace a cikin nassoshi na wahayi tabbas suka zo an same su sun zo ne a cikin nassosi na wahayi fa innahu lam yantafi' qa'iluha mala yace domin yadda al'amarin yake fa shine mai faɗin wannan kalmar bai taɓa amfanuwa bin nutsuki da furuci kawai illa haithu yastakmiluha sai dai lokacin da ko yayin da ya cika waɗannan sharuɗa na la ilaha illallah furucin kadai bai sa mutun ya amfana da ita ayin ka tsaya ka kalla da ka ga wasu kamar akan haka kawai aka dora su ko sai ta furtawan kawai shikenan sun gama komai a'a illa haithu yastakmiluha sai yayin da mutun ya cika sharuɗan wannan kalma na la ilaha illallah yace wal ilmu an samu ilimi ilimin ita wannan kalma din sanin ta kenan sanin ma'anarta wal yaqinu a samu yaqini wal qabulu sannan a samu karba wal inqiyadu a samu sallamawa ko mika wuya ga wannan kalma ta la ilaha illallah mala yace fadri ma aqul ka san abun da nake faɗa maka wasidqu sannan a samu gaskatawa wal ikhlasu sannan a samu ikhlasi tsarkakewa wal mahabba sannan a samu so soyayya game da wannan kalma ta la ilaha illallah waɗannan su ne guda bakwai ɗin ya ce waffaqaka Allah lima ahabbahu Allah ya datar da kai game da abin da yake so Allah madaukakin sarki ya datar da mu ina ga sai mu biyo su a gurgujen Allah kai mu darasi na gaba sai mu wuce akwai matsala na kuma zaɓin mu dakata haka ne fa sakamakon ina ga kamar ɗaukan baya kyau wannan ƙaran zai iya hana fitarwa mai yawanci idan ba a tura ba ma ana tsallakewa wasu sukan tattambaya ba a tura ba ba a tura wa mai tura karatun ba Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu akwai matsala wa alaikum salam na'am ran juma'a da ta wuce na'am na'am na'am na'am na'am
na'am
ba zai ce lokacin sallar juma'a da aka yi liman ya yi kutuba bayan ya zo fassara da hausa yake bayanin cewar ba a cewa dan Allah dan annabi kamun kaza ko dan Allah dan annabi kaban kaza yace bayan an idar kuma sai wani yake ce shi duk wanda zai ce ba dan Allah dan annabi ba shi baya tare da shi jama'a muna tare shi kaga kenan abinda liman ya faɗa bai yarda da shi ba sai ya rike fahimtarsa shi kadai eh amma ya ci karo da tauhidi tauhidi shi abin da yake kai abin da imam din ya faɗa shi maimaita abin da manzon Allah ya zo ya karanta ne haka manzon Allah ya zo ya karanta dama dalilin zuwan manzon Allah kenan aiko shi kenan a bambanta Allah da kuma duk wani halitta da ba Allah ba yau da manzon Allah na raye ji shi to zai fatsawatar masa ne da gaske ba zai bar shi ba na daga cikin abin da yake sa idan manzon Allah ya kada ya yi ja jijiyoyin wuyansa su kumbura yana magana ya ji an ce ko an kwatanta shi da Allah ko a ɗauko wani halitta a ce shi ma yana daidai da Allah ana taɓa tauhidi manzon Allah hankalinsa yakan tashi ya ji kawai halaka ta zo za a kawo Allah kuma a ɗauki haƙƙin wani a bawa Allah ko a ɗauki haƙƙin Allah a ɗauki haƙƙin Allah a bawa wata halitta manzon Allah baya wasa wannan bangaren baya wasa a wannan bangaren yakan ji yana ji zai tashi ya hawa azi zai hau mumbari ya fara warwarewa Allah daban halittun Allah daban abin da yake maimaitawa yana cewa ai mun karanta a littafin falihazar ana manzon Allah yana ce la taturuni kama atratin nasara ibn maryama kada ku yadda ku kambama ni ku girmama ni ku bani matsayi da daraja kai yawa kamar yadda nasara suka kambama suka girmama annabi isa dan maryama girmamawa da kambamawa da suka yi wa annabi isa dan maryama me ya kai su wani matsayi suka bashi daga karshe suka ce shi din ma Allah ne a karan farko suka ce a'a dan Allah ne kaga an bashi matsayi na dan Allah ne sai ta kai ga kawai ma shi din ma me Allah ne Allah ya sa muna tare kaga kambamawar ta wuce gona da iri manzon Allah yace to kar ku yadda ku mun kambamawa da girmama wanda za ta kai ga za ku bani siffar Allah ku ce ni ma Allah ne me yace daga kare ce faqulu abdullahi wa rasulihi ku ce bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne manzon Allah yace shi din bawa ne na Allah Allah ya aiko shi ne zuwa ga al'umma ga baki daya jama'a muna tare ko kai ne yanzu ka zo guri a wata ma'aikata ka ɗauko ni ka ce ya rike ma wannan gurin sai ya zo ya dinga ka ji kawai ya zo yana ce ni ne fa ainihin mai gurin ni ne ogan gurin yaya na'am a yana ga da wuri za ka zame hannunsa shi kuma in yana da hankali da ka ɗauko shi ka ce ya rike ma gurin sai ji ba shi ba ne wasu ne daga cikin ma'aikatan sauran ma'aikatan sai suka zo suna allah taimake ka mai ofis ɗin nan mai kujeran nan yaya zai amsa zai ce a ku rufa mu asiri kar oga ya ji dan oga na ji zai ce ni na ce wato a kira ni ni ma oga ne zai ce a ku rufa mu asiri dan ba haka ba yanzu oga zai janye na nan ai haka abin yake to Allah ya aiko manzon Allah ne don ya karantar da al'umma matsayi na Allah madaukakin sarki a fahimci Allah waye Allah a bautawa Allah sai kuma aka zo ana kokarin bashi siffar Allah din kaga ba zai taba amincewa da haka ba dan haka shi akan kuskure ya fahimta Allah ya fahimtar da shi ba ana nufin rage wa manzon Allah daraja ba ne sautari suna kuskuren fahimta ne suna ga in ka faɗa haka kamar kana rage wa manzon Allah matsayi ne kamar ana rage darajar manzon Allah ba a'a wannan shine matsayi da daraja ta manzon Allah din ba ka tabbatar da Allah ka tabbatar da cewa shi manzon Allah bawa ne na Allah sannan kuma dan aike ne na Allah ya aiko shi zuwa ga al'umma to shi manzon Allah ma ba abin da yafi masa dadi kamar wannan dan umarni yayi ma yace kar a kamba ma shi a daraja shi irin yadda nasara suka yi wa annabi isa yace ku ce ma bawan Allah in an zo an bato na ce ku ce min bawan Allah shi manzon Allah yace yafi so a danganta shi da bawa ne na Allah bawa ne na Allah jama'a mun fahimci gurin nan ba fa yace a ce masa dan Allah ba a ce kai dan wane ne da bawon wane ne wanne ne fi daraja na'am wannan ai dan babanmu ne jama'a muna tare wannan ai bawan babanmu ne da Allah wane ne kuma tsayi ya kuma tsayi to manzon Allah bai ce ku ce min dan Allah ba sai ce a'a ku ce min bawan Allah ne dan aikin Allah ne abin da ya tabbatar wa kansa ka tabbatar masa shine zaman ka lafiya shine darajawar ma dan haka ba kaskantar da manzon Allah bane ba ba rage darajar manzon Allah bane ba a ce manzon Allah bawa ne na Allah Allah kuma shine abun bautar shi ma yazo ya karantar da abi Allah ne a nemi taimako a wurin Allah hatta da awar shi ma manzon Allah sai da ya ta roƙon Allah ya taimake shi fa akan isar da da'awar ma da addu'a da roƙon Allah ya taimake shi ya jagorance shi wajen isar da da'awar haka yazo ya ta fama har Allah ya karbi kayansa har ya koma zuwa ga Allah dan haka ba matsala bane a nemi taimakon Allah shi kadai a nemi agajin Allah shi kadai sannan kuma kamar da kwanaki na faɗa kuskuren bayani ne da ake yi ma al'umma yasa suke daukan hakan akwai bangaren taimako da Allah ya sanya shi a tsakanin bayi a junansu wanda bawa na da ikon yi wa bawa dan uwansa cewar Allah ya ba wa wani naira 100 a aljuhunsa wani kuma sai Allah ya bashi ba naira ko goma aljuhunsa sai ya zamto yana da bukatuwa ta naira goma ko ishirin wanda Allah ya bawa naira ishirin din nan kaga wani abu ne da ya ba su a tsakaninsu ba laifi ba ne je taimake ni da naira ishirin kyauta taimake ni da naira ishirin aro taimake ni da naira ishirin bashi zan yi wasu abubuwa daga baya zan dawo ma da shi wannan taimakekeniya ne da ba irinsa ake nufi ba jama'a mu fahimci wannan ba irinsa ake nufi ba Allah ya azurta ka da gonaki da yawa sai ina da bukatar gona na zo ka taimaken da aran gona zan baka goron gona kaza ko kamun sharadi zan bada kaza taimakeke ne yace a tsakaninmu ka taimaken da aran gonan na bada goron gona na noma wani abu ne wanda Allah ya sanya shi a tsakanin al'umma jama'a muna tare ina zuwa yanzu misali sai kuɗi na ya faɗo wayata ta faɗo in ce wani taimake ni ka miƙo mu wani abu ne daban a tsakaninmu wani abu ne daban a tsakaninmu amma abin da ya shafi neman taimako na azurtawa ko abin da bawa ba shi da ikon yi Allah ne ke da ikon yi to kuskure ne ka nema a wajen bayi sai dai ka nema a wajen Allah jama'a mun fahimci wannan ana ta jaddada wannan ne saboda ana shiga rudani ana sake Allah mu da yawa waɗannan abubuwan da ya sa muke samun matsala shine shirkar bata yaɗa a wurin mu ta yi kane kane bane ko bata fito fili bane ba shi yasa da aka ji mutum shi yana mamakin ana irin wannan bayanin wallahi akwai wuraren da zaka ga saniya da ka sani saniya da ake wucewa da ita na jehuda wallahi ita mutum da yasa a gaba yana durkusawa yana so yayi kuɗi ne dan haka saniyar ta masa hanya yayi kuɗi saniyar ta masa kuɗi wallahi akwai su akwai wanda rana fa ta fito to je tsunkuya kawai ranar yake roƙon ta masa kuɗi shi yana so ya zama mai kuɗi yana so ya zama mai kuɗi yana so ya mallaki kaza a rayuwa to ita dai je sunkuyawa akwai wanda yadda muke dan haka zai zo ya durƙusa wa malamin sa shehi shi yanzu shanu yake so su yi yawa na haka shehi ya sa masa hannu shanun sa su yawa kaza yake so shehi ya sa masa hannu kuma da shehin zai ce a a to shi yana jin wallahi ba zai mallaka ba amma shehi na ce je ka an baka shanu wallahi kuma ya tafi da yakinin mai shi an samu ya samu ya samu shanu kawai to ba ma gurin da waɗannan matsalolin suke faruwa ne amma la akwai wanda in yazo durƙusa shehi mota nake so mota shiga shehi yana ce je ka an baka mota to wallahi da yakini dai tafi da dariya yana jin shehi ne yace dai samu mota kai akwai wurin da kwallafa yan kwalla da ka sani yan kwallo in suka je shehi yace su je an ba su nasara da su ci to wallahi kuma da su je su ci din saboda sun yi me yakini shehi ne yace da su ci kaga an samu matsala an samu matsala ni ina ganin kaman da gangan ne amma wallahi wata ran da muka je Sokoto na tabbatar ni na tabbatar a wajen kabarin Shehu Usmanu dan Fodiyo suna ce hubbarin Shehu dan lokacin tafiyar muna da yawa akai ziyara suna ce a'a suna ce eh sai aka yi rinjayin aje ayi hakuri aje wallahi a gurin da aka ga wanda duk da tsarewa ake fa an kewaye shi an abun nan fa amma wallahi akwai wanda suna nan kawai dan girman Shehu wuce wanda za ku yi zuwa wajen kabarin su suna nan irin masu bara din nan ne dan girman shehu a ba su sadaka dan girman wa shehu dan matsayin shehu a ba su sadaka jama'a muna tare kuwa ba a ba da sadaka ba a ba da komai sai dan girman Allah sai dan Allah sannan kuma suna nan wannan kabarin su kawai wanda suka zo zagayen a ziyarar ashe kala kala ne wasu sun daga hannu suna addu'ar Allah ka gafarta wa shehu Usmanu Allah ka karɓi ƙoƙarin da ya na jaddada addini a ƙasar nan ƙoƙarin da ya na karantar da al'umma Allah ka karɓa ka sai ka sanya haske a kabarinsa Allah ka yi kaza ba du'a ake musu ba wasu kuma suna nan kawai wallahi sun durƙufa a gaban kabarin nan shehu a she wani ma shaninsa ne bata suka yi an rasa inda suke na haka yi tattaki ya biya kuɗin mota har zuwa nan shi kawai shehi a dawo masa da shaninsa sun bata ya da ka yi da wannan inda da irin sanan duk irin wannan bayanin ba za a yi mamakin su ba to ba mu da irin su ne shi yasa in aka ce Allah kadai ake neman ya taimaki al'umma ya ba su gudumawa ya kawo musu tallafi sai wani ya dinga mamaki saboda bai ga irin waɗancan ba wannan da kuke jayayya da shi ko da ya ga irin waɗancan da gaske ana bayanin da ce eh ya kamata a jaddada bayanin shi da kansa dai ce ya kamata a jaddada Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai ya ba mu ikon doruwa akan daidai نسأل الله الكريم المنان أن يهدينا الصراط المستقيم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم